الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد
إذ كان ذريعتهم إلى الهداية ومنقذهم من الأمايا إذ كان دومن النبي يا كسانشي annabin Allah annabi Muhammadu zari'atuhum wasilatu ahlul islam annabi shine tsanantuwa na ma'abocin musulunci ila hidayati zuwa shirya hidayatuhum sai hiryar da su ila subul salam izuwa ta barci kubutacce wa dalalatuhum annabi ya shirya da al'umma ila maqamal kiram izuwa matsayi mai karamci wa munqizuhum annaba zai tsami al'umma min al'amaya dangane da makanta fa ba na idanu ba na jahilci shine mukalisuhum min al-gawiya wa munjihim min al-dalalati ila al-hidayah annaba zai tsame mutane daga makantan jahilci zuwa hasken imani wada'iyahum وداعيهم إلى الفلاح والكرامة wada'iyahum kullum annabi yana kirawo mu yana kirawo kowa da kowa ila al-falahi izuwa rabo shi yasa an za a yi sallah sai a ce hayya ala al-falahi jama'a maza ku zo zuwa babban rabo fauzin wani jahon rabo da tsirahi ne falahi duk abin da kake ka bari ka zo gurin manzon Allah duk wanda ya zo inuwar annabi ya tsira kuma duk abin wanda ya zo inuwar annabi ya rabota saboda haka muna kira duk abin da kuke ku bari ku zo gaban ku zo jama'a taron manzon Allah eh duk lokacin da annabi ya kira aka zo gurin to za a samu rabotuwa za a samu tsira ga duk abin ki in dai an zo an amsa kiran wannan annabi namu Mhm.
والكرامة wani karama da karama bi hamlihim ala silahi sai ga an dora mutane zuwa ga gyara yanzu na zaka ji an ce wani yana da karama ko ta sarari karama ta ko ko ta boye in ka ce wace ce ta sarari kana inuwar manzon Allah kana yi wa annabi salati yanzu na zaka samu rufin asiri ka samu kuɗi asirin kai da kuka ce da mutum wannan shine karama ta sarari in Allah ya ba wa kuɗi aljihunka karama ce ta sarari asirin ka rufe ka samu daman da zaka ba Allah ka samu daman da zaka bauta ma Allah na bada ne kuma zaka ji Allah ya cire ma hasada da gillu a zuciyarka baka tunanin komai duk abin da mutum ya samu ba zai tsoka nema ido ba burinka da ka gani Allah ya mai da kai ne kaunan annabi to ya fi komai daraja kullum zuciyar ƙara haske take kuma annabi shine zai ba da shaida a wannan rana eh dan ya faɗa a cikin ayan qur'ani fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala wallahi shahida to kaji ranan kowane annabi da ya gabata idan an kirawo annabi adamu a kirawo annabi idrisu a kirawo annabi nuhu in an kirawo wannan annabawan mu ne za mu ba da shaidan wannan al'umma sai Allah ya ce da annabawan da suka gabata kun iyar da manzanci da na tura ku ga al'umma sai su ce sun iyar to yi ne su kuma al'umma sai su musanta su ce a'a ma ja na min bahirin wala nazirin ai mu ba wani mai gargadi ko mai tsoyi mai albihir bai zo mana ba sai Allah ya dawo ya ƙara tambayar wannan annabawan a ce to tun da kuka faɗa ka wai kuɗin zuwa ya haidanku sai su je shaidan mu al'umman annabi Muhammadu sai wannan al'umman su ce yaya za a yi al'ummar da mu ba mu yi zamani da su ba ba su gan mu ba ba mu gan su ba sai da muka bar duniya kuma su ba da shaida akan tsakaninmu da annabawanmu sai a ce to ai wannan al'ummar ai an an sauke wa annabinsu alƙur'ani wannan littafi na alƙur'ani akwai labarin wanda zai gabata da wanda nan gaba ma zai zo saboda haka al'umman annabi su zo su ba da heda sai a kira mu mu ba da heda kamar yadda ya zo a nan na alƙur'ani to idan mun ba da heda ga kowane al'umma to idan mun zo kanmu kuma sai a ce to kowaye shaidanku mu kuma annabi zai ba da shaida a kanmu mu mu ba da shaidan wasu al'umma annabin mu ya zo ya ba da shaida a kanmu wannan daraja da Allah ya mana ku masu ƙaunar annabi ne muke nema ne wallahi sai dai mu ce sai dai jama'a ya ba kyauta tukuici mu gode wa Allah ko mu gode wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
wal mujiba lahum al baqa daima wan na'ima sarmada wal mujiba wal mujiba li dalibi a dalilin annabi ne Allah zai wajabta mana lahum baqa daimi dawama madawami ila al abad al abadi a tun ba dalilin annabi ba ta za ka yi ga aljanna ai ba zai yi ka yi ga aljanna ba amma dalilin manzon Allah kuma Allah ya yarda sai ga an zo ɗauke ranka annabi yana gurin ya gaya mala'ikun ya ce al'umma na ne ya musu nuni bayan wannan kuma ila yau an zo ma tambayan kabari malam annabi ya nuna wa mala'ikun ya ce al'umma na ne bayan wannan an je za a tsallaka sirari da kai annabi yana salimi ummati salimi ummati an zo ba da takarda hannun dama manzon Allah ya tsaya maka idan an gama wannan kuma sai a sa ka aljanna ka zauna abadan abada dimin da'im ba bakin ciki ba taban zuciya ba komai da duk aikin da mutum zai yi a duniya wallahi in wuni ɗaya ne aljanna wallahi an biya ka duk aikin da muka yi wa Allah wallahi in mun yi wuni ɗaya aljanna an ce ba za a ƙara ba to an biya ka ka auna ka gani mana ka auna da otal ɗin duniya mana ba ka gani a nan Najeriya akwai otal ɗin da ake biyan dubu ɗari hudu a wuni kwana ɗaya dubu ɗari hudu in dai kai kwana goma miliyan hudu kuma idan ka je abu dubai ka je burjil arab kwana ɗaya miliyan hudu in Allah ya sa garajen ka ya sa ka je kwana goma miliyan arba'in haka ake biya ta wannan burjil arab din da wannan da ake magana yi kuma aljanna girman ya kai duniya don aljanna ko biliyan dubu sau dubu za ka biya baka biya kwana ɗayan aljanna ba amma alfarman annabi ba shekara goma ba ba shekara ashirin ba ba talatin ba ba ɗari ba ba ɗari biyu ba ba ɗari uku ba ba dubu ba ba dubu biyu ba ba dubu uku ba ba dubu ɗari ba ba shekara miliyan ba ba shekara tiriliyan ba shekara malala kayin tinkiya man ya kare ba nan ba shekaran da sunansa abadan abada dimin da'imin waye kai ba wanda ya san ka ba yadda za ka samu wannan wallahi sai dai alfarmar jama'a in ban da alfarman annabi ai kaga ba zai yi ba shine malamin ya nuna mana yace lahum albaqa'u a tare da ku akwai wanzuwa addayimu ila al-abadi izwa abadan abada dalilin wannan annabi namu gaba kadan wa na'ima sarmada kuma da ni'ima na abadan abada in ba dalili ba yanzu kai ka aure matan hurul aini in ba dalili ba ta ina malam yarinya gan kareliya farakar yar larabawa kafafanta sumul-sumul ga hanci ga magana ga gashi ka dinga tana da na duniya da suke baka wahala dai tukun yawwa na duniya ma wahala ake baka ka yi da kanka malam a ce wani baya kanka wani yana son ka kana ta fama kai kaɗai da mata saba'in sala-sala malam yadda ka san irin wannan abin fa kwatantan da zan muku idan gonanka akwai goruba in kana so ka mai da gurin duhuwa in ka sa wuta goruban ya ƙone ka sare daidai sama inda kaban yake kwatar ba ka fitar da wani abu fari sula-sula to Allah fa zan ya fi haka sala-sala suke mana macen da tana tafiya kana kallon bargonta mace ɗaya ba ta haifar waya bakwai fa ba irin wannan ba ne malam kaga haƙori in suka yi in ta yi dariya fa in ta yi murmushi ya fi rana haske wannan ranar da haskensa bai kai haƙorin mata horar aini ba rabi nan ba matsoho kana ji a majiyarka ku ai mutum ya tuna da wahalar matan duniyan ne dole hankalinka ya tashi malam Allah ya aura ma saba'in mata na horon ayin kuma kai ɗin karkacewa ya ɗan ƙauyenka kake ba irin wannan tsarin ba ne ka san akwai abin da za a baka ma ya fi ƙarfinka yanzu aka zo da wata yarinya da ajib daga abuja aka sauke ta a helikwafta ta sauka ta sa gilas da agogo na miliyan biyar a hannun yanzu an ce mata ka ce za ka yadda? kaga ba kubuyinka ba ne yayi to kai ɗin ba haka ba ne kai ma a lokacin Allah ya mai da kai buluniya malam ba haka kake bakin iri irin na wannan ba kai ma kar balarabe malam gahin bakin nan naka yana tuhowa baya nan da ɗewa leban bakinka yana laushi malam Allah ya dawo da ƙuruciyar jikinka ga ka saurayi sharaf girman mutum ɗaya mutanen masallacin nan goma wallahi ba su kai mutum ɗaya ba tsawonka daga nan zai kusan tsakanin gari sai Allah ya mai da kai garjeje ya mai da kai ƙat ga wadata ga nutsuwa ga kwanciyar hankali ga albarka da annabi isa ne duk wallahi in sun zo ajiye littafin su za su a gefe su zo su koma su bi bayan idan hakan bai yoyi ba aka ce ranar gobe kiyama yayi annabi ibrahim zai zo ya ce ane muhammadu ya ce ka manta a dalilin addu'a na allah ya bayyana ka a maka ka yarda mana nima ne ga cikin inuwarka Allah ya tahe ni a cikin al'umanka sai annabi ya ce to annabi Ibrahim na ma izini kana waiwaya ga annabi Ibrahim a cikin mu annabi Musa zai zo ya ce ya annabin Allah ni ne nazo na faɗi labaranka na faɗa taura na faɗa alinjila kamar izini ni ma na tayi a cikin al'umanka annabi Musa ya ce amma izini zo ka yi ga tawagar manzon Allah bayan wannan ha ila yau annabi Isa alaihi salatu wassalam shi ma za a kirawo shi a ce annabi Isa ya zo ya ce ni ne fa addu'ata ni ma ni na faɗa ya ti min ba dihi ismuhu ahmadu a dalili na ka bayyana ya annabin Allah kamun izini mana ni tsakani na da kai ma babu annabi na ga cikin jama'ar ka sai annabi Muhammad ya ce na ma izini zo ka shiga duk wayannan annaban annabi ya gaya mana hadisi ya ce ba kwa so ranar gobe kiyama annabi Ibrahim yana cikin ku annabi Musa yana cikin ku annabi Isa yana cikin ku duk wayannan za su tayi a tutar annabi Muhammad mu al'umman annabi yanzu ku ba za ku bar abin da kuke ku zo mu da ku mu shiga inuwar ku bar abin da kuke ku zo a ga inuwar manzon Allah me wannan dadi mu je gaba kaɗan malam na'am bima qaddamnahu min sahihil athar wannan shine abin da gabatar muku daga hadisai ingatattu
wa'adatan wajibillatan bima zakarnahu alifan li'iharatihi lihisana wa umumihi li'ijmal wa'adatan al'ada ma jama'a mu nuna biyayya ga annabi wajibillatan da halitta bima zakarnahu da abin da muka ambata muku anifan dazu dazun nan li ibadati al-ihsani ku duba mana yanda annabi ya mana faira na alkhairi shine ifara faira na alkhairi da annabi ya mana malam alkhairi wani kan wani wani abun ma dan kanka aka yi amma ya zama addini yanzu ba ce kai aure ba za ka zauna hiru dole kai saman kuma kai sunnan annabi karaya a dalilin auren sai kai ga aljanna ga daɗi kan daɗi to ba ma wannan ba in kai auren sai ka samu ɗa in ka samu ɗan naka ya zo yana bautawa Allah dalilin ɗan kuma sai kai ga aljanna su kuma iyayen da suka aife ka in sun rene ka a dalilin ka su ma sai su ga aljanna iyaye muraya sannan annabi su ga aljanna yaya su ga aljanna matarka ta ga aljanna kai kai ga aljanna banda gata wa kafi ai ba wanda muka fi wallahi sai dai alfarmar malam ka duba wannan ka gani na biyu Allah ya ce ka nemi halal ku nemi halal in kana neman halal in ka mutu ka mutu shahada in an ce kar ka nemi halal dan ka zo na da yunwa ya kai ka wannan noman da muke neman halal dan mu bari ka ji kafiri ma yana noman doya busa kuma banza zai shiga wuta wa an sai kuna yin shiru da Allah ku bari in kuna da uzuri ku ta ku fita waje kafiri ma yana noman doya busa yana noman dankali kuma dan wuta ne amma kai kai da kyakkyawan niyya kana noma a gonanka kaddara ta zo wani ya kai ka kai dan aljanna ne to me bambanci aka ce kai kana cikin sunnan annabi wannan baya kai annabi ne ma alfarma mutuwan nan guda ɗaya ne shi yana wannan noman ya mutu dan wuta kai kana wannan noman ka mutu dan aljanna da me kafi shi ai addinin mu ne ya mana wannan alfarma jama'a yanzu ko ba komai mutumin da ya je maka fa in ka je maka ka dawo kai dan aljanna ne ga daɗin mota a garin ku a lokacin da za a kai kan makka a nan sai mai babur ya dauke ka ga da ya fita umar ma ya zai ce to mun ma sallama sai da na ali ya zo ya ce to fa sai ka samu sauki ka je maza bi sai ka ga ana raka a dawo da za ka lega bawar gida za a ga ci yi suna tafiya wannan zamanin yanzu akwai abin da ya wannan daɗi to wannan yi ne halayyan wannan annabi namu
فإذا كان الإنسان يحب من منعه في دنيا مرة أو مرتين معروفا وإذا يا يند إن شي wannan alƙali ya gaya mana kana al-insan yuhib yanzu idan mutum yana so man mana'ahu wanda ya masa kyauta ko na nono ko na kuɗi fi duniya duniya maratan sau ɗaya aw marratayn ko sau biyu ma'ruban in dai kyauta kai zaka so mutum to ai ba wanda zaka so irin manzon Allah a nan duniya fa ku gane abu uku yakan sa ko abu biyar yakan sa a so mutum ɗaya in kana so ka san mutum bari ka jin gaya ma kana zaune a garinku ake binka bahi mana kamar nan miliyan ɗaya to ana binka bahin nan ana dai kewaye-kewayen hanya malam ba tsammani kuma can da Allah ya kawo kaddara malam sai wasu ka zo da mota baka ganin gilas da aka bude mutane ne da faran kaya suka ce wani ne ya ce ya to zo mana sai a kira ka gaisa aka ce wani sai ya kira mu za mu tafi da kai amma mun ga kammalallen mutum ne za mu iya ma izini ka shiga gida ka yi sallam da zai shiga gida ka ce zo aka rike wannan hannun da aka yi aka aka karaf sai aka sa anka ta baya aka ji shiga saboda ka san halin mutum kada ya ballata wani guri kana zuwa ka ce da iyalanka to yau da abin da ake gudu ya faru mutanen da suke bi na baki sun tura mutum an rike ni za mu tafi wali sayan kuma ba wani ba ya haƙuri in mutuwa muka yi ma haƙuri za ku sai mun dawo sai aka zaka aka ce kaga musallama aka ce ta bismillah unguwa mutane sun fara taro aka ce a abun ba na haka bane za mu tafi da shi ne haƙƙin mutane ne a wuyansa za a tafi da shi malam kafin ka fito yarka mace ta fara kuka yarka budurwa ta fara kuka yaranka maza suna kuka matar matan tana daure ido malam sai ga sawaye sar sar sar shi ke aka kama aka tafi da kai malam ana zuwa aka ce abin ba na nan ba ne yayi rigima ta girmama yanzu a fice da hidudi malam aka je da hidudi ba tambaya ba komai kuna aka kama aka kulle ka kotu ranar litinin za ku zo an yi irin wannan tsarin Allah cikin ikonka a sanatan da yake wakiltan ku na kusa da garin ku ne bayan ya ji abuja ya dawo kuma sai ya ji labari zai je gawa inda yake wakiltar ya zo garin aka ce ya mutanen garin da nake ga a hankalin sata aka ce ranka da alaji wani ya kama akan wani kuɗi da ake bin sa wallahi gashi gashi haka ne ya faru haka ne ya faru yanzu yana ran kirka zan ba ka ce ranka da yayi ba aje ya zo nan ofisa ba ba ya haɗe da yanzu dan fice da hidu to ba damuwa ku kwantar da hankalinku za mu bi baya in Allah ya da abin ba zai gagara ba ba zai gagara ba ba damuwa yana zuwa ya buga waya aka ce har yanzu ma fice da shi Abuja saboda shi an ce kaza kaza ba kuma aka je ya je Abuja ya koma ya zauna yana zuwa ya je ya samu a yan tafi da shi bayan sil sai ya kira wasu notoci abokinsa mutum biyu ku suka raka shi da farko ma da aka ta aka je gun aije Espeto General aka ce kaza kaza maganan wane ne a to an kawo shi nan bashi yake wansa na miliyan daya to kuma wani har yayi za a kawo shi nan mu je mu gaishe ba za a gaishe me ne ba za a gaishe mutum ya kai bai ne ba ba faru akan ko sanata ya ji aka bude ya ce wane kai ne yaya kake jin jiki ya ce yau dai kwana na biyar ranka dai wala ban ci abinci ba duk ba a sa ya mota ta za mu tafi da shi gida inspector general ya ce ku ba da shi sai aka ba da aka saka a bakin mota sai gidan senate da aka je da kai ranar litinin ne shari'a ta ka kafin litinin din ma an tura kudin akawun da ya kai ka gida ya ajiye kai ce ka kwantar da hankalinka da Allah ba komai wannan ba shi miliyan ɗaya mun biya ai ranka da ka biya ai ce to me za a yi ai mun biya babu wani abu mun biya wannan ba shi da ake biya kar ku damu daga baya sai ya ɗinka masa kaya kamar kala uku manya manya irin na dubu ɗari ya ce wannan naka ne wannan biyu mun je gida za ka sa sai ka ɗauki dubu ɗari biyar aka ce wacce sana'a kake yi ne ya ce lai dama wake ne ya lalace ya ce to ga jari kuma an Allah ya yarda ni ne zan kai ka gida ba wani bane ka bari don Allah yau laraba yau yaushe ne yau talata to gobe laraba muna da aiki a ofis ranar alamar muna da aiki ka bari ran juma'a za mu hau jirgi da kai za mu je kano sai a zo da kai ran juma'a kuka hau jirgi azuma sai ga kunan a cikin azuma kuma kuka zo kano kuna sauka kano ya buga waya sai ga mota ne da ya da komai aka raka aka ce wane zai zo aka zo gida ana jiniya mala aka zo aka sauke ya kai wane ne da ya wuta malam ya sa agogon da bai taba sa irinsa ba ga buwa na shadda ya sa ya hugo gidansa ya ce ai ga ya aka ya magana ya kare kuma an bayi jari aka kira mutanen gari an biya wannan magana babu shi mun bayi jari nan gaba wane ka ci gaba da sana'ar ka gidan da ake kuka kuma aka sake kukan daɗi aka kara kukan daɗi ana kuka ya ce wannan babu komai ai wannan dole ne ya zama wajibi a kanmu akwai wata bukatar ce aka ce babu babu aka ce babu ya ce to ina matarka take ga ta nan a bata dubu ɗari yaranka na san wannan harkar yadda baka biyan kuɗin makaranta saboda haka ga dubu ɗari biyu kuɗin makarantar yara danginka da yan uwanka wanda a cikin ka ya ga zulumi suka yi ga zulumi ga dubu ɗari biyu a ba to mu za mu koma sai mun gamu yanzu ka manta da wannan to duk wannan abin da ya ma a jahannama ba zai iya ba annabi ne zai je fito da kai a cikin yanzu ko me wannan amanta da yi to annabi yi ba wannan ba wannan wannan ba komai bane a jahannama an kulle ka ba wanda zai zo ya tsaya ma lokacin zai je ya tsaya sai ya ga ya fidda kai zai tsaya saboda haka ya zama wajibi da mu da ku dole ne mu so ba mai yin wannan sai manzon Allah sai annabi Muhammadu
أو استنقذه من هلكة أو مررة مدة تعذيبها قليل منقدر أو أئن استنقذه كون دي ساميك من مهلكة دقى مهلكة مالا an murarratin ko inda za a cutar da kai kamar yadda muka kwatanta muku to yi ne muddata mudda na zamani kaɗan ma ko mai yawa a ta'alibiya wanda za ku cutu da ita kalilin duk wani abin abu ne kaɗan mun kaɗi mai yankewa ko haka ne abin zai ƙare to yaya annabi wanda zai fita kai a jahannama zai sa tsallaka tsirani da kai duk wani bakin ciki Allah zai raba ka da shi ga na duniya ga na lahira wanda ya ma wannan abin da na faɗa ba za ku manta da shi yanzu kun zo karkaranku kuna zaune a cikin wani yanayi wasu mutane suna muku barazana wani shugabanku ya aiko da moba mota guda ya ce bai yadda a cuci al'ummansa ba ya ja ya tsaya wannan rigima ta zama babu ku manta da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam duk al'ummansa yace bai yarda ya bar mutum ɗaya a jahannama ba idan annabi an sa mutane jahannama ya je ya fitar ya dawo ya je annabi ya fitar ya dawo sai Allah ya sai mala'ika maliku ya ce annabi Muhammadu Allah ya rantse zai cika jahannama yanzu a jahannama nan rantsuwan da Allah ya din zaka bar masa wani abu kuwa sai an gaya annabi haka wannan annabi na ya shiga wuta ya fito a wutan ya shiga ya fita wallahi ko mutum guda ɗaya ne annabi Muhammadu sai ya fito da shi yaya za mu yi ba za mu daure mu nuna soyayyarmu ga wannan annabi da mu da ku mu daga hannu a ce mu jinjinawa abin ya zama wasa kowa ya ce ya ga annabi ya ga annabi ba a ƙarya fa akan mai gaskiya shi ne gaskiya gaskiya ake masa a tsira kai kana son annabi kuma kana hada da ƙarya shi annabi baya son ƙarya ko baya son mai ƙarya to in kai wasa tsakanin ku da annabi zai yi nisa zai yi nisa duk wanda ya ga annabi in ka gan shi ma ba kowa ya kamata ka gaya ba ka duba wani amincaccen ka ko mahaifinka ko malaminka ko masoyinka sai ka ce to Allah fa ya nuna min annabi to sai ya ce wani ka ga annabi eh to ka riƙe da addini ka sake riƙo da addini da gaske kuma ka ci gaba da yi wa iyayenka biyayya ka ƙara jin tsoron Allah ka daina zalunci ka cire hasada sai a ɗaura ka kyakkyawan hanya amma har mutum ya zo yana cewa wannan zamanin annabi ya yi kone gurin wannan ni na iri da ido ma na gani annabin yanzu ake gani a haka to mu dai Allah ya sani ba ma ganin sa haka sai mu je shekara ma ba mu ga annabi ba sai mu je wata hida ma ba mu gani ran da Allah ya nuna mana shikenan in ba mu gani muna son kayan mu amma duk mutumin da ya zo ya ce ai na ga kaza na ga kaza mu da shi da Allah mun gama ka da Allah a annabi ya fi karfin wasa kowa ma zai ga annabi mai najasa ma zai ga annabi mai datti ma zai ga annabi kurin kana kazantan ka ba wani tsoron Allah ba ba komai ba ka zo ka ce har kullum kana ganin annabi abin ya zama har jiki da jini ba haka ake ba wanda suke ganin annabi ido da ido ma sai sun yanka hijabi dubu saba'in irin sai shi Ahmadu Tijjani Abul Abbas ba haka kurin ake zuwa ake samun a ga annabin ba abin da ka gani kai dan aljanna ne shi kenan yanzu sai a raba aljanna a sauki annabi ya ce wanda ya ganni wuta ba zai taba shi ba wanda ya ga wanda ya ganna ma wuta ba zai taba shi ba kuna aikin sabon Allah duk abin da aka hana kana yi abin da aka ce kai baka yi ne wannan har ka fudu baki ka ce ka ga annabi to in ka ga annabi baka girmamawa ƙarshen zamani ne nan gaba da baiwa za a dinga yayi wani ya ga annabi wani ya ga ba haka ake ba in ana son annabi a ba Allah sai a ba Allah annabi ya zo da aiki a gurin Allah abinda Allah ya faɗa mu yi da gaske in kana yi da gaske Allah da kake bauta masa shi ne zai nuna ma annabi ai ba kai ne za a ga annabin ba nuna ma za a yi to wanda zai nuna ma dan baka masa biyayya ta ina zai nuna maka ai ba kai ne za a ga annabin bayi ba kai saka gani ba Allah ne zai nuna ya za muka addu'a sai mu ce to Allah ya nuna mana annabi to in muna so ya nuna mana annabi to mu bi Allah in mun bi kuma kar mu saba masa in muna bin sa ba ma saba masa to sai ya mana tukuici da cewa zai sa mu aljanna sai ya nuna mana annabi a matsayin tukuici amma baka san ilimin addini ba baka san kabli ba baka san ba'adi ba baka gyara addini ba kai wa Allah biyayya a baka masa biyayyan kuma sai ya nuna ma abin da yafi komai tsada a gurin Allah annabi ya fi komai tsada ya fi aljanna ma tsada kuma sai Allah ya duba ya baka annabi ba ka yi wa Allah biyayya zai yi ai ba zai yi ba al'amarin ba haka ba ne in za a bi Allah a bar wayo a bi Allah dan Allah kuma a zo gurin malamai wanda suka san Allah a tambaye su malamai su nuna muku Allah in nuna ma Allah ka cire riya ka cire hasada ka jire jijji da kai ka koma ka zama mai tawari ka bi Allah dan Allah amma kai baka zo gurin malamai ba kai baka tambayan malamai baka mu'amalar neman addini kuma sannan a gurin Allah ya zama ba mutum irin ka Allah ya ma baiwa ka ce ni baiwa ne da ni ni an mun abu kaza baiwa ne da ni baiwan haka ya zama araha ai karamin baiwa karamin baiwa a nan duniya zahiri shine kuɗi ko ba shine ba yanzu baka sana'a masu noma damuna ya yi baka noma mutane sun tafi fatauci baka tafi a fatauci kana gida baka sana'a baka kiwo baka noma baka tambayi yan kasuwa kasuwanci ba sannan wai ka ce kai mai kuɗi ne za su yarda sau bari ka ji in kana sana'ar ma ai sai an koya maka ko kuɗin ka ɗauka in babu wanda zai koya ma kasuwanci ga kuɗin ma sai ya lalace amma ka ji aka ce ma abu kaza ba a sayan sa lokaci kaza kar ka ce za ka ajiye shi abu kaza kowane lokaci aka siya yana da kuma in ya gagara ko ba kamfani ba mutum zai siya gunka to in aka dora ma haka to ka san yadda za ka yi da abu ka zo da kudin ka kace shanu zan siya zan yi fatauci ya ce ba haka ake ba ka sai biyu in baka siyar ba ka kai gidanka ka daure in sati biyu yayi ka dauke a wannan kasuwan in an siya garin alkali ma guru ake kaiwa in an je guru daga guru sai a loda zuwa Legas to tun da kai a gaishewa kake ka siya garin alkali ba a siya ba in sati yayi ka sa masu kore su kama guru idan sun kama ka guru daga guru sai ka ɗauki wannan kayan in an siya in ba a siya ba ma za ka sake mayarwa gidanka in ka ɗan kiwata da kanka ma sai ka kai Legas amma kurin ka je ka danna shanu kuɗi zan siya to ka danna kuɗi to masu sayan sun ƙi saya ai ko jarin ne in babu malamin jarin asara zai zama noman ko wannan da kake yi ma da malaminsa ba haka ake noma ba idan ka je ka noma shinkafa inda ake za tashi buhu ɗaya ka sa buhu ku ƙorewa zai yi kuma idan ka ce kai sarkin waye ne ka ki sa tashi ba zai yi ba haka ne ko to kuma sannan ka je ka danna maganin kwari ka ki bayi sai wannan zafin ma ya je ya kashe dole kuma barkono kai sai kamar yanzu za su ce ma ka fara bayi in kai garaje kai bayi mando zai kama dole sai an ja an ja ya nemi iruwan sannan a yi noma ma da malaminsa kasuwanci ma da malaminsa ya za a yi kana ƙaunar annabi kai tsaye baka je gurin malamai ba wai ka ce kana son annabi da'awa ce babu aiki ai ana so duk wanda za ka so shi ka san halinsa idan ka zo nan garin ka ce kana so na kai tsaye ba zai yi ba ka koma gun almajirai na da suke zaune su gaya ma halina to in kana son malam in kai abu kaza ba ransa zai baci in kana masa kaza za ku hirya ga abin da yake so ga abin da baya so in an karantar da kai to iya abin da nake son za ka yi abin da ba na son sai na bari kuma shi ma wannan din ba zai fidda kai ba sai ya yi daidai abin da ba na so din ya yi daidai da abin da Allah ya hana abin da nake so din ya yi daidai da abin da Allah ya umarni idan ya zaba suka dora ka ya zaba Allah ka bi ni nan ma batan za ka yi sai ya zo a mizani na shari'a to don me yasa za mu so annabi ku zo gurin malamai a ba ku halin manzon Allah ku ji labarinsa ku ji yadda yake ku san matsayinsa kuma ga ta inda za ku bi ku so shi ga ta yadda za ku yi annabin ya yarda da ku ga yadda za a yi ka yi daraja gurin Allah ga yadda za a yi annabi ya ganka da kima kuma ka zama wakilin annabi a doron ƙasa sai an gaya ma ba haka kurin za ka fito ka ce ina son annabi ko kuma ku fito da wani yayi mace kaza tana son annabi in tana so ta bi mijinta wannan ƙarshen zamanin duk matar da ka ji ce baiwa ne bata ce ta zo yanzu nan za a bata ko su bata da mijinta ko ta bata ba mijin ko mijin ya biya mata yi ma ya bata sai a ji a yi lahun babun ba'inuhu in mace tana da baiwa yau aka fara yin ta tabi mijinta ma zauna nan zauna nan baya in tana da baiwa tabi mijinta mana amma sai a dinga yawo da matan mutane kuna wannan sai ya dace wannan ku kuka faɗa ko Allah ne ya faɗa za mu gamu da Allah inna rabbaka la bil mirsadi kuma abin mai sauki ne fa yanzu ka je gidanka ka je da matarka sai ya da akwai mai korewa ba rada suna ba ni ma mata ta sayyada kai ma mata ka sayyada na rada kai ne rada suna ne ba daga yau ka zo ka rada mata ka ce sayyada ba wanda ya sai ce ba haka bane kuma ko da aka haife ta ma aka ce sunan ta sayyada ita da sunan mata ta yi in ita na ka kwanan nan ta samu wata an haife ta aka ce sayyada ta ce na amin kenan da ita ta girma wani abu ne ba zai yoyi ba fa duk wannan layi ne na bata in mace Allah ya bata baiwa ta bi mijinta kara ganta ta wagan maza ku daina daukan matan mutane kuna zuwa ziyara ku ajiye zuwa dakin mazajen su wa karna bi buyuci kunna wala tabarrajna tabarrujar jahiliyatul lula ran da za ku yi maulidi ku daina barin matan mutane suna fita in kun fita da matan ku fa matan su duk abin da ya faru ku da kuka tara taron ne ga yana yanzu ku ne shaida kun zo taron nan akwai mace kowa ya koma gida ya zama malamin matansa ni da nake muku karatu na zama malamin mata na kai ma ka zama malamin matanka mai malam ya ce ga abin da ya ce ba shi kenan amma ƙarshen zamani sai an tara fitina an fito da mata suna yawo kuma wannan ma a ce wance ce wannan ma wance ce ku haɗa sanadiya duk matan da ya kunto matan mutum mutane guda uku fa idan an fito da su fa mai da su bala'i ne ku tambaye ni gaya muku su ɗaya duk lokacin da sojoji suna bare aka ɗauke su a barike wallahi da ƙyar za a mai da su muna nawa dabbobi suna daure idan an kunto su za su tafi kiwo ka ce za ka hada su gida wallahi sai ka dage sai rai ya ɓace don kai ka kunto su kunto sun da kai ba kamar da su zai zama bala'i nan ku matan aure suna zaman aure a fito da su su ji daɗin fito wannan kuma daga baya ce a koma su zauna ba za su zauna ba ba za su zauna ba ya kamata masu san annabi muhammadu mu gyara tun ba sai 'yan izala sun gaya mana sun ce abu kaza ba kyau ba mu ma mun san abin da ba kyau mu gyara mu mu gyara su su gyara wannan ya gyara duniya kuma ya zauna lafiya amma kun bar matan ku suna yawo idan wancanan ka wani wanda baya cikin mu na tijaniya ya magana sai ku ce baya san annabi shi kenan yanzu sai ka bar matan ka ta yawo ba za ma gargadi amma gargadi sai ka ce da mutum baya san annabi sai a barka kai kuma abin da Allah baya so matan nan kuma yanzu da kuke ganin sun samu dama duk inda za ku zo za su zo kuma in sun zo za su kwana da waliyinsu suka zo za su kwana idan wani malamin Allah ya yarda da shi wani kuma an yarda da shi a kawo mata budurwai gidan malami a ce sai ya da wance da wance sun zo ziyara su kwana kana ga wannan ziyaran ba za a je gida da guziri ba ato eh ato sai ne to ko ba ku da yanci ma yi mutum a gidansa ya yi sarki ne sai an zo da matan ya ce wance ta zo wanda tambayi tarbiyya ta inda ta zo magani ana zuwa zai kulle ko ba ce zai koya mata tarbiyya ko ba zai yi ba kuma waye sai ya tuhume shi gidansa aka zo an bar su a gida sun zauna sai me ya kamata mu muhammadawa duk abin da zai zama bidiya ba sai wani ya gaya mana ba mu gyara abin da annabi baya so mu duba hadisai gayi a rubuce abin da annabi yake so ga ya rubuce mu daina gama son zuciya mu haɗa son zuciya mu ce muna son annabi fa Allah ba zai yarda ba in tarra fa inna Allah la yarda an alqawmul fasiqin to ƙara ayar malam sai mu yi baki addu'a
ومن قال له معرفة أحبه ومن قال له معرفة والله دم mutumin da ya cuɗanya da sanin annabi ahabbahu wallahi sai ka so annabi in dai mu'amala ya gama ka sai ka ji duk duniya ba wanda kake so sai annabi mutumin da in ya ganka kana masa sallama sai ma murmushi kuma in kun haɗu da annabi kuka kafin ka masa sallama wallahi ya ma sallam annabi kuna haɗuwa zai rike hannunka haka in ya rike in kun rike in ka ga an saki hannunka wallahi sai dai kai ka saka annabi ba zai saka ba wani lafiya jama'ar ka lafiya iyalanka lafiya yara lafiya yaya addini yaya qur'ani to madalla ba ku da wani bukata a lardinku ba abin da ya dame ku annabi yana ma tambaya sai dai ka gaji ka saki hannunsa idan zuwan nan nawa ka zo gun annabi za ka rada ma in yama haka da kunnensa wallahi sai dai ka gaji ka janye kunnenka amma shi ba zai dauke kansa ba ba zai dauke kansa ba sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan wannan kuma idan wannan taron annabi ya zo ba zai ce a bude masa ya shigo ba inda ya gani nan zai zauna ya rasulullah ya ce a nan ma ya yi ainihin ma duk jama'a ne ya yi ai sai dai taron ku ya haka ku juya ku kalle shi a juya alƙiblan a kalle amma nan gudun zai zauna ba sai an sha buɗe masa ya ga ba ya yi ba ya yi kuma annabi ya samu alkhairi ko zai baiwa in ya samu kayan ka masa ya ce a aika gidan wani wani bai samu ba wani ma aika masa wani ma aika masa a ba wane wallahi annabi sai ya ba wanda ba sa nan al'amarinsa kenan sai ka ji a ranka kana son annabi Muhammad to wannan ɗabi'ar banda manzon Allah ba za a samu da shi to ya kamata kuma annabi in ka ce ba ka da shi ka je gurinsa zai baka in an jima ka zo ka ce ya rasulullahi ɗazu ma ba zai ce ɗazu ya baka ba in ka ce a bani kuma sai ya baka in ka sake dawowa kuma sai ya baka sai dai ya murmushi shi dai ba zai ce da kai babu ba ko sau ɗari za ka yi zai ɗauka ya baka wata rana sai da na Usman da ya ga inabi dozan inabi mai kyau ya ce wannan aka kai wa annabi annabi yana son wannan zai ci sai ya fansa a gun wani mutum ya ce zo mu ji a kai wa annabi ana zuwa gurin manzon Allah ya ce rasulullah ga dozan inabi na na san kana son irin wannan kayan marmarin ya aji yana ajiya wani mutum ya ce ya rasulullah ina so annabi ba dozan inabin bai dauko ɗaya ba annabi ya dauka ya ce to ungo sai da na wasu man sai ya taro mutumin ya ce ka ga sayar min sai ya sayar masa sai ya karba ya zo ya ce ya rasu ya ga dai inabin sai mutumin ya zawo ya ce ina so annabi ya ɗauka ya bashi sai da na wasu man ya ce ka sayar min ya saya ana ajiyewa mutum ya ce ina so sai da aka yi sau uku da annabi bai sai da na wasu man ya ce wai kai ɗan kasuwa ne ko mai neman riba ne sai da ya faɗa ka to annabi yi ko sau ɗari za a yi ba abin da zai faɗa sai alkhairi ba abin da annabi zai faɗa sai alkhairi ba kosawa akwai ran da aka raba kuɗi a gunsa ya ƙare tun da safe wuni yana raban kuɗi amma da yamma wani bawan Allah ya zo ya tambaya ya ce ka je ba mu da shi ka je ka ɗau bayi in ka ɗauka masu bayin ka ce sun bi mu in mun samu za mu biya su idan Allah ya sa mun samu za mu biya su to kaga wannan shi ne halayyar wannan annabi namu kuma duk lokacin da ka saba mu'amala da himalan sai ka ji daɗi a ranka to ya kamata muna tuna annabi a zuciya mu kwana da san annabi mu tahi da san annabi mu zauna da ƙaunar annabi da haka har Allah ya karɓi ranmu muna ƙaunar to jama'a za mu tsaya iya nan al'amarin na nau ba zai kare ba za mu yi addu'a baki kuma za mu tambaye ku garin ku za mu muku addu'a Allah ya kai gaban annaba akwai mutanenmu da suke zuwa garin arewa mana imani da ikilas marali ranci fatiha kafa uku godiya ga ubangiji Allah mun gode maka mun gode maka mun gode maka ala kulli halin bismillah da kulhu a kafa uku uku yabo ga ubangiji a hadu da fatiha da salatul fatihi kai gaban manzon Allah komanda ka don girman zatinka Allah domin izzarka eh Allah domin buwayarka Allah domin rububiyanka Allah dan jabarutinka Allah dan allantakanka Allah dan wahadaniyanka Allah dan isarka dan alfarman littafi 104 da ka sauki littafi goma ka ba annabi adam hamsin annabi shitu talatin annabi idrisu goma annabi ibrahim a taura annabi musa linjila annabi isa zabura annabi dauda alqur'ani wannan annabi namu Allah dan alfarman ayoyin alqur'ani dubu shida da mai da sha hudu Allah dan alfarman surorin qur'ani dari da goma sha hudu Allah dan alfarman harfin alqur'ani dan alfarman wasilan alqur'ani dan alfarman kalmomin alqur'ani dan alfarman mu'jizan alqur'ani Allah dan alfarman rauhanan alqur'ani dan alfarman mala'ikun da suke kula da alqur'ani Allah dan alfarman karamar da take cikin alqur'ani Allah dan alfarman alfarman da yake cikin alqur'ani Allah dan alfarman umarnin da yake cikin alqur'ani Allah dan alfarman halin da yake alqur'ani ga bayan ka Allah san tare ka duba alqur'ani darajan alqur'ani duk laifin da muka yi duniya da lahira Allah ka yafe mana a darajan alkur'ani Allah ka sanya mu a inuwan alkur'ani duk wani fitina da tayin hankali da yake faruwa a duniya Allah darajan alkur'ani Allah kai mana maganinsa abin da yake faruwa mai duguri a darajan alkur'ani mun yi tawassali Allah kawo ƙarhensa abin da yake faruwa a katsina da zamfara da sakwato na tashin hankali Allah kawo ƙarhensa abin da yake faruwa a gabas ta tsakiya da ƙasar yaman da sauran gurare inda yana cizguna musulmi Allah mun roƙe ka mun riƙe alƙur'ani duk wani abu na sharri wanda yahudu da nasara zai matsa wa al'umman annabi Allah ka nuna masa ƙarya yake Allah karka ba su nasara ka taimaki musulmi da musulunci ka karya kafirai da kafirci saboda martabar Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Allah mu roƙe ka dan alfarman sunayenka kyawawa da tsugofinka madaukaka suna dubu Allah ka baiwa annabawa suna dubu Allah ka bai wa mala'iku suna dubu Allah bai yana gurinka ɗari uku a taura ɗari uku a linjila ɗari uku a zabura tasa'in da tara alƙur'ani Allah sai wannan sunaye naka duk bakon da ya kawo ziyara da wanda ya zo a wani guri da mu da muka zauna suka tadda mu duk bukatun da muka sa gaba na alkhairi Allah abunka kaman allura ne a jefa hi a cikin teku Allah taron nan namu duk mutumin da yana da bahi mai nauyi ya kasa saukewa Allah ka sauke masa wanda yana neman jari Allah ka bashi wanda yana neman ludufi da rufin asiri Allah kai masa wanda yana so ya rabu da iyaye lafiya Allah ka raba shi da iyaye lafiya wanda yana so ya rabu da malamansa lafiya Allah ka raba shi da malamansa lafiya wanda yana neman ya ga ƴaƴansa sun shirya Allah ka shirya da su wanda yake kokarin yaransa su haddace Qur'ani Allah ka hore musu wanda yana da wani natsuwa wani tayin hankali dangane da iyalansa Allah ka bashi ahuwa kan wani lamari wanda ba shi da lafiya Allah ka ba shi lafiya wanda yana da hawan jini ko ciwon suga ko ciwon koda ko wani irin jinya wanda likitoci suna masa barazana da ba zai warke ba Allah mun nema alfarma dalilin sunayen nan naka dubu hudu duk wani mai bukata Allah ka biya masa duk wani mai jinya Allah ka baya rangwame saboda martabar Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Allah mun yi tawassali da al'umma baki ɗaya na annabawa annabi dubu ɗari da dubu ahirin da dubu hudu mun yi tawassali da mursalai ɗari uku da goma sha uku mun yi tawassali da ulul azami guda biyar mun yi tawassali da wannan annabi namu Allah mu roƙe ka dan alfarman annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu Allah dan alfarman mursalai dari uku da sha uku don alfarman ulul azami guda biyar Allah mu roƙe ka darajar wannan annabi na Allah yadda yake da matsayi da yadda yake da daraja da yadda yake da kima da yadda kake son sa Allah ka duba annabi in namu lokacin yayi mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah kabarin mu ya zama dausayi daga dausayin aljanna dalilin wannan annabi namu a ba mu takardar mu a hannun dama ka ba mu dama Allah mu ketare saradi kaman walqiya mai dauke idanu Allah mu roke ka ran da aka ce fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir Allah mu roke ka ya sa muna daga tawaga na yan aljanna Allah mu roke ka muna neman alfarma a inuwantar da mu a inuwan al'arshi ran da ba wani inuwa sai wannan inuwa alfarman malamanmu alfarman shehunanmu Allah mu roƙe ka su ja mu su kai mu gaban shehu tijani shehu tijani a ranar lahira ya mana alfarma ya ja mu ya kai mu gaban Allah mu roƙe ka annabi ya ji daɗi da ganinmu wannan rana Allah ka nuna mana annabi annabi ya ganmu mu ga annabi mu ji daɗi muna nashawa muna walwala muna daraja muna jin daɗi ga wannan wannan annabi Allah mu roƙe ka ka ba mu dama ranar lahira a kusantar da mu gaban annabi Muhammadu Allah mu roƙe ka a ja mu a kai mu gaban manzon Allah mu ga annabin Allah mu ga annabi Muhammadu da mu kanmu da almajiranmu da jama'armu da jama'arku da iyayenmu da iyayenku da ƴan uwanmu da ƴan uwanku da tawagarmu da tawagarku dakarunmu da dakarunku da jarumanku da jarumanmu da titibirinmu da garadanmu a danno da mu a jawo mu ranar lahira mu je gaban annabi annabi yana ganin mu ya miƙe mu ga annabi mu nemi izini mu ce ya rasulullahi muna son ganin mu annabi ya ce su ai kun ganni mu ce muna neman izini ka ba mu izini akwai abin da muke ma a duniya muna jin daɗi ya ce ya mana izini me kuke yi mu ce mu jinjina wannan annabi namu a inuwantar da mu a inuwan al'arhi ran da ba wani inuwa sai wannan inuwa Allah mu roƙe ka duk laifin da muka yi ma Allah ka yafe mana ka duba annabi Muhammad duk abin da muke nema a gunga gankani ne a haƙƙin annabi Muhammad ka biya mana bukatunmu ka yarje mana Allah abin da muke nema ba komai bane Allah ka hore mana Allah mu roƙe ka ka hore mana annabi Muhammadu manzon Allah ka gaya wa Allah Allah ya yarda da mu Allah muna neman annabi Allah ka ba mu shi ka hore mana jini da jiki kowane lokaci in za mu zauna a inda muke ya zama annabi yana gurin sahabban annabi suna gurin sayyidina Abubakar sayyidina Umaru sayyidina Usmanu sayyidina Ali malaika Jibrilu Mika'ilu Isra'ilu Azra'ilu Ali Jafaru Ali Aliyu Ali Aqil Ali Abbas Imam Maliku Imam Shafi Abu Hanifa Hanbali Allah mu roƙe ka duk zaman da zamu yi mu zauna da Annabi duk abin da zamu yi ka ba mu hidima mu faranta Annabi rai Allah mu roƙe ka ruhin mu ya zama yana tare da ruhin wannan Annabi duk abin da muka yi ka dubi Annabi a samu mu zama yan fada muna kusa da wannan Annabi Allah kai mana baiwa Allah ka yarda ka ba mu annabi mu raya sunnan annabi mu riko da hadisan annabi in namu lokacin yayi muna tare da annabi almajiranmu da jama'armu a ƙaryen zamani mu cire komai mu ji ba ma ƙaunan komai mu ji ba ma san komai sai dai ƙauna إنه تعالى على ذلك قدير وبالإجابة جدير بالسر الفاتحة الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد المهدي لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق ولا آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا نعم المولى بس يا مريك بويا كان آمين آمين آمين يا بزرگ آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين يا نعيم المولى آمين آمين آمين آمين يا ذو الجلال والإكرام بارو يا مدد من أكاد يا بني يا مسور يا آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين مجاب آمين آمين آمين Amin. Allah